وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba da biyu ga watan Ramadan hijira a shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar sha ɗaya ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida muna cikin suratul mumtahina ko suratul mumtahana sura ta 60 a jerin surorin alkur'ani sura ce da aka saukar da ita a madina bayan hijira kenan sannan babban darasin da take karantar mana shine al'adalatu fil islami bi mu'amalati al-kuffari al-harbiyyin wa ahli dhimmati minhum tana karantar da mu yin adalci wanda addinin musulunci ya koyar da mu wajen mu'amalantar kafirai kafiran waɗanda suke harbiyu waɗanda ba maganar wata mudahana ba maganar wani sulhu ba maganar wata yarjejeniya su harbiyu ne to sannan da kuma ahlul zimmati minhu kafiran amana wanda su ba musulunta suka yi ba ma an zauna an yi yarjejeniya sun zama kamar khulafa'ul muslimin bisa wasu sharuɗa da wasu ka'idojin da suka amince da su to sai ake ci gaba da rayuwa a tare sun zama kafiran amana su ma baya halatta a taba su wajibi ne kuma a yi masu adalci to za mu tashi a aya ta biyar rabbana la taj'alna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم
bayan da aka ɗauki sarki ya mana da cewa muna da abun koyi mai girman gaske game da ko daga wajen annabi ibrahim alaihi salam da al'ummar shi wajen yadda suka rika mu'amalantar kafirai wanda shi daga cikin waɗanda ba musulman ba akwai iyayen shi da sauran yan uwan shi makusanta misalla ce muna da abun koyi daga gare shi da kuma waɗanda suka yi imani da shi a wannan lokaci abu ɗaya ne aka ja kullum ma aka ce shi kar mu saka cikin abin koyi shine istighfarin da ya rika nema wa mahaifin shi wanda shi ma daga bisani ta bayyana cewa baban nashi aduwwul lillahi makiyi ne ga Allah wanda daga nan shi ma sai ya barranta gare shi to sai ya biyo baya da cewa da wata addu'a mai muhimmancin da bukatuwarta a yanzu ba karamar bukatuwa bace rabbana ya ubangijinmu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kada ka sanya mu zama fitina ga waɗanda suka kafirta to me yake nufi da wannan zance yana da manoni guda biyu fitattu da malaman tafsiri ke kawowa ma'anar farko suna cewa abinda Allah ke nufi mu rika addu'a da shi shine la tuzhir aduwana alaina ya Allah kada ka dora makiyan mu akan mu su ci nasara akan mu daga nan idan suka ci nasara me zai faru fa yazunnuna annahum ala haqqin daga nan sai su zaton suke da gaskiya sai wasu a cikin mu musulman sai su zaton ka gani ko ana ce masa arna an roƙi ruwa mu mu roƙa an ƙi su roƙa an yi sun roƙi kaza an yi mu roƙa an ƙi to daga nan sai zama fitina a da'ir mu musulmi sai zama wancan abin da kai masa da ba su nasara da rinjaye da ɗauki na abin da ba kai mana ba ya dawo ya zame mana masifar cikin gida to shine muke roƙon da ya Allah kar ka ba ta nasara cikin duk abin da suka nema matukar a cikin shi akwai zame mana fitina wannan ita ce maganar farko ko kuma ma'ana ta biyu shine la tusallirhum alaina ya Allah duk da karawa ta zo gudana tsakanin mu da su kar ka ba su rinjaye saboda in ka ba su rinjaye za su fitine mu fitinar ita ce za su dosa azabtar da mu za su iya karkashe mu za su naɗasa tattalin arzikinmu za su ɗaiɗaita garuruwanmu da gonakinmu da masallatanmu da makarantun da makarantunmu to shi ma abin a roƙi tsari ne kada su samu wannan nasara wayannan su ne manyan ma'anoni guda biyu kar ka ba su nasara cikin abin da wasu wawayen cikin ma za su ga cewa arnan ma sun fi musulma don ga su samu musu ba a yi mana ba ko kuma kada ka ba su nasara har ya zama da suke da ta cewa a kanmu wannan daidai da abin da Allah da kanshi ya faɗa cewa in suka samu nasara a kan iyalkafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun ka fara ba fitina da ta kai a ce an kafirta to wannan addu'ar ita ce mai muhimmancin da zamu yi rika yawan maimaitawa ai tuzhiru ma alaina Allah kada ka ba su nasara akan fa yahunnu annahum al-haqqi sai su yi zaton suna kan gargiya don haka fayyantinu ko fayyantatinu sai su fitinu ko fitinar ta dawo cikinmu ai ta zahabu su kuluhun bina sai su tafiyar da hankalinmu sai wani a cikin mai rika ganin a to ai sun ma fi mu kenan shi yasa za ka ga a ka'ida duk wani abu da za a roƙi Allah kamar karancin ruwa kamar yawaitar ruwa kamar sanyi mai tsanani da yake da bukatar a yi addu'a a nemi Allah tsari ko zafi mai tsanani da yake da bukatar a nemi Allah tsari ko wata dai masifa ko wata annoba ba ka'ida ba a raba ranakun neman a ba a raba ranakun addu'a to da haka na haka ce to su kiristoci sun ce lahadi lafiya ce to shikenan a sassauta kila musulmi mun ce a muran juma'a zami kiristoci suka ce a sunan lahadi su kuma zami sai sai gwamnati ta shigo ko su masu fada a ci in suna da hankali ta ce to ku kudan sauka ku kudan dago a yaran asabar mana ko kuma sai a bada public holiday ko national holiday ta ce to duka addu'o'in a yi a ranar asabar musulmi su yi a ranar asabar a wuraren su kristoci inda yahudawa ma inda masu bautar dodo ma da matsafa da bokaye da marasa addini in su kira yan waye dukkaninsu su ma su je su yi a irin wannan rana to kaga misali idan ruwa aka roƙa sai aka yi roƙon ruwa ran asabar kawai sai aka samu ruwa ba wanda zai zo cika baki ya ce kaga mu muka a ba wanda zai roƙa hatta mu yanzu a da'irar mu ta musulmi idan ana karancin ruwa idan a yankin akwai maguzawa da su ma suna fita su roƙi ruwa irin irin roƙon ruwan nan nasu ko mai rigar ruwa halilu ko ina suka samo uku to wannan halilun da kake gani zai zai mana wala jaraba sai a kira su a ce ina shugaban maguzawa shi za ku roƙo ruwa ya tayar mu sa rana bai ce to sarki ya sa gobe sarki ya sa gobe sai a kira sarkin bokayen yankin bokaye yaushe za ku yi na ku ce da mun sa lahada ke ku dawo da shi juma'a saboda a jarabawa ta Allah kuma da annabi Musa ya faɗa lokacin da ya tafi ganawa da Allah shi bai sami ya marma da kura ba ashe bayan ya tafi samiri ya zo ya masu gunki kuma ya ja mutane da yawa sun bar bautar Allah zuwa bautar gunki shi yana cin sai Allah yake faɗa musu ka kafe ba da ta Allah mun sanya ba da ta mutane sun yarda hankalin annabi Musa ya tashi Allah nan haka ya ɗibo su malam ko shiryawa ba a yi ba shine daga baya yake cewa ya Allah wannan fitina ta da girma ta wannan fa yake fitinar ka ya Allah ban san me yake faruwa ba ya dawo ya shaƙe wuyan dan uwan shi yace kana ina suka yarda yace kar kar kar kar kar ka takura na iya abin da zai iya kaji kaji kaji kaji to a ƙarshe dai ya bincika ya bincika inda abin ya faru ya kira wanda suka yarda gume ya faru suka je kawai tsautsayi ne kawai wancan mutumin ya zo ya ce mana mala'ika ya wuce ta nan ya ɗan ɗibo sawun shi ya haɗa ya mana saniya ya ce abota ma abin nan wai wannan allan da ya ce bauta mawa wai kai ma shi ka tafi nema da ka zo za ka same shi a nan ma da baka tafi ba ka ji shubuha mai kwari to shi na ne musa ce to irin shi ne a nan don an zo sai a haɗu gaba ɗaya sai a addu'a a rana guda idan an samu wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai tayi tayi mitin layi Allah baya karbar addu'ar su inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah na karba ne kawai daga masu takawa wannan roƙon da aka yi Allah ya karba ne daga masu takawa amma ba da wa'incan ba to amma aka raba rana kuma zai iya ku masu takawar da kuka yi addu'a ran alaha- ran- ran juma'a sai ya karba sai ran lahadi da masu kurar su kai to kaga yanzu wani bayani za ka yi ma wani ya yadda ce eh addu'ar da ake ran asabar ran juma'a ita ce Allah bai karba ba sai yau lahadi wani in ka samu dan jafa'i sai ce ka jawo mata aya ko bai san ayar ba ma sai ce aya shi aya ko hadisi kadai yake so to sai a ce a haɗa ranaku to amma dai wannan addu'ar take da muhimmanci mu rika yawan maimaita ta wa ku kirlana mu yawaita maimaita ya Allah kai mana gafara rabbana ya ubangijinmu innaka antal azizul hakim lallai kai mabuwayi ne mai hikima fi mulkika Allah kai gagara misali ne kuma isasshe mai aikata abinda ya ga dama ya karya ko da ba a gaba ba shine al-azizu Allah haka yake a cikin mulkin shi ba wanda zai ce mashi ga yadda zai yi. ba wanda zai zo cewa ya zo ya bashi shawara kuma baya kuskure cikin abin da yake yi. sannan hakimun fi sun'i ne hikima ne cikin irin aikin da yake yi. komai za ga ayyukan shi akwai hikima a ciki to wannan addu'a tana da muhimmanci musamman ga goman karshen nan musamman a bayan salloli ko a cikin salloli ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم سيكي تا ميمي تاتا تسينا فرسانا لكم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد to ya sake dawo da wani umarni da ya mana a baya na cewa muna da fa abun koyi ga annabi Ibrahim to sai sake dawo ce laqad kana lakum lalle haƙiƙa kuna da ya ummata Muhammadin ya al'ummar annabi Muhammad wannan jawabu kasamin muqaddarin fihim kuna da kyakkyawan abun koyi a cikin su ko kuna da abun koyi mai kyau a cikin jama'ar annabi ibrahim uswatun hasana kyakkyawan abun koyi wannan ayar wasu malami suka ce Allah ya sake dawo da zancen ne littakarari don ya maimaita amma dai galibin malami suka ce ba maimaici ba ne ai waccan ta farkon bayan ta sauka sai da aka samu watanni masu yawa sannan wannan ta biyun ta sauka sai Allah ya ba annabi umarni a dauko ayar a hada da sunan mutaina bayan wacce ma an saukar da gamayyar ayoyi ko surori masu yawa amma sai Allah da madin aka saukar da aya sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama za a fi surati kaza fi makani kaza wannan sura ka dauke ta wannan ayar ka saka a sura kaza tsakanin aya ta kaza da aya ta kaza haka yayi tai to Allah ya ce kuna da abun koyi kyakkyawa a cikin al'ummar annabi Ibrahim liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake jin tsoron Allah kuma yake jin tsoron ranar lahira fi'ilin raja fi'ili ne mutazahar nan ce fi'ili mutazahar shine ko kalma ce mutazahar da da arraja'u da raja da yanzu kana daukar ma'anar kaunar abu da son abu to liman kana yarjullah ga wanda yake kaunar Allah da son shi wal yawmal akhir da wanda ke kaunar ranar lahira da son ta tunda dai ba mafa sai ta zo ko kuma an faɗa maka abinda zaka yi dan ka dace kuma kai iya abinda zaka yi ba da shi kaunace ta ba da shi kaunace ta ko kuma yazo da ma'anar tsoro liman kana yarjullah ga wanda ke jin tsoron Allah wal yawmal akhir da kuma wanda yake jin tsoron ranar lahira duka ma'anoni guda biyu za su iya shiga baina al-khawf din da baina ar-raja a karkashin kalmar ar-raja din to liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ga wanda yake kaunar Allah da ranar lahira ko ga wanda yake jin tsoron Allah da ranar lahira wanda malamin da su ya fassara yace ya hafu kuma ga wanda yake jin tsoron su aw yahunnu thawaba wal iqaba ko kuma wanda yake tsammanin samun dace kaga wanda yake kauna ranar kenan ko kuma wanda yake tsammanin mummunan sakamako kaga wanda yake tsoron ranar kenan wa may yatawalla duk wanda ya jibinci kafirai an ta'assi bi ibrahim ya fandare ya yin koyi da annabi ibrahim wajen kaurace wa kafirai wa ummatihi da al'ummar shi da ayyuwalil kuffara ya koma ya zama bai da aminai irin kafirai kawai shi su ne dai mutanen shi to fa inna allaha huwa al-ghani to Allah mawadaci ne ana khalqihi daga halittar shi kenan Allah ya ira abin da Hausa suke cewa ai wane ya zama zakar dangi to kamar haka ne ake cewa to ai ni ban ma da bukatar halittar shi kamar Allah ya fitar da shi daga cikin bayin shi nagari da yake sa masa yin mace da an yi an yi zakka da shi kenan ba kuma ta ma hanyar da shi za ta amfane shi ba to Allah madaukakin sarki mawadaci ne ana kalkihi daga halittar shi alhamid mai godiya ne da ahli ta'atihi ga ma'abuta yin maki da'a idan mutum na yi wa Allah da'a kana sallah kana karanta alhamdulillahi rabbil alamin kana godiya ta ashkuru wa in ta'u abinna wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum to shi ma Allah sai rika gode maka bisa wannan aikin da kake yi duk godiyar da ya maka tari ne na lada da zai ajiye maka thumma bashara Allahul mu'minin to daga nan sai Allah ya yi bishara ga mu'minai da anna al'adawata bainahum wa bainal kuffari mu'akkata da cewa kiyayya tsakanin su da kafirai kiyayya ce yar ta yar takaitacciyar lokaci kiyayya ce ta fata za a zo ta wuce فقال سيتي عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم an ce wannan ayar dalilin saukarta shine zafi da suke ga da wancan kafirai suke ga waccan aya ta yi bayan an hijira sai ka san alaka ba za ta yanke tsakanin da yawa daga cikin muhajiruna da kuma ‘yan uwansu kafirai da ke makka ba akwai alaƙa ta jini na saba kenan akwai alaƙa ta surukuta wannan ya aure gidan wannan wannan ya aure gidan wannan wannan ya aurar da yarshi a can gidan haka dai a tatta kuɗe sannan banda alaƙoƙi na zamantakewa da sauran abubuwa da yawa to gashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa doka cewa a yanke alaƙa ɗari bisa ɗari وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة to musulmai sai wannan abin ya suka shiga takura suka shiga kunci yanzu ɗana baban shi na maka baban kafiri shi musulmi shi nan ya ɗan samu yanayi yana cin abinci yana shan abinci yana ciyar da iyalai shi baban shi na kwana da yunwa tunda can ba za su yadda shi ba suna ta goranta mashi ma ba dai ba ɗanka ya ya karkace ba sai mu ga wanda zai ba ka abinci to shi kuma an ce an yanke alaƙa wani kuma akasin haka uban ne ke na ƴaƴan nata soyayya da ke tsakanin ɗa da uba da ƴaƴa to shi ne sai Allah mulkin sarki sai ya saukar da wannan aya yana lallacin su na cewa ku yi haƙuri wannan dokar da na sa na yanke alaƙa ɗari bisa ɗari tsakanin ku da ‘yan uwanku kafirai alaƙa ce mai gajeren zango ni zan kaddara wani abu da za ku samu sauƙinta alaƙa za ta dawo a ci gaba to shine sai ya samar da hanyoyi da yawa hanyar farko da Allah ya samar sai wasu da yawa daga can makka sai suka zo sai suka musulunta shi ke rubuta ta mutu kana ta tunanin to yanzu ya za da su ba kana tashi da safiya ce ai mahaifinka ya zo da asuba ya musulunta wuta ta mutu kai yake sun ka arfe shi ƴaƴan da ta su zo sun musulunta wasu kuma sai aka samar da ɗan uwan nasu a can Allah ya kaddaro sai suka fita daga alaƙar kafiran makkata mitin mitin da tattara kuɗi don yaƙar annabi sai Allah ya sa doka to cewa duk kafirin da kuka gano baya goyon bayan kafirai wajen yaƙar ku ba da yi ku ya alaƙa da sauran hanyoyi da yawa da aka sami dama ta ci gaba da alaka to sai Allah ya ce asallahu saura kaɗan Allah ya kusa ayyada ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum min kuffari makka ta ta'ata lillahi ta'ala mawadda saura kirin Allah ya sanya a tsakaninku da tsakanin waɗannan da kuka yi gaba da su cikin kafiran makka saboda ku zama masu da'a ga Allah to saura kirin Allah ya zo ya saka wata soyayya a tsakaninku waccan gabar da kuka sai dai a rika karanta ta a kundayen tarihi bi ayyi hadiyahum lil imani ta yadda Allah zai shiryar da su zuwa ga yin imani fa yasiru lakum awliya sai su zame muku masoya kuma Allah ya yi haka an samar da hakan sosai gabar sai sai sauki kwarai da gaske al'amura suka kyautar su yace wallahu qadir kila wani zai ce to da za a yi mutumin da aka yi gaba shekara uku hudu biyar a dawo a zama masoya to kuma ya za a yi Allah ce wallahu qadir wannan abin Allah mai iko ne ga zartar da shi Allah na da ikon ya dauki bakin maki daga wani ya mayar da shi cikakken farin masoyi wala tasawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم to kaga kenan gaba na iya zama soyayya to shine Allah ce to Allah na da iko ga yin wannan aiki wallahu qadir Allah mai cikakken iko ne ala zalika akan haka wa qad fa'ala ba da fathi makka kuma Allah ya aikata haka bayan buɗe makka kawai sai ga Abdullahi al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya musulunta wanda yana cikin sanatoci na da'irar kafirai sai ga Abu Sufyan wanda shine sanad Muslim ne karfin fada a ji ba wata tayuwa ta gwamnati da za ta zagayo a kafirin Qurayshawa face yana da aliyar tula yar yana ta cewa ya zama irin kaban din nan da ma'anar kaban sai abin da yace zai kwatsam an yi fatahu makka sai ya musulunta an ce shi al'abbas shi ya bada sirrin al'abbas sun kafin musulunta yake bin annabi in annabi zai tafi mutum sai ce zan bi shi a ce ka musulunta ne ce ban musulunta ba to me zaka ce ce zan ba dan uwana kariya je ka san kaman ka ce ka san mu ba ba kirki gare mu ba mutanen mu ba su da hankali sai su cutar man da dan uwa ko ba yadda zai yi ba dukan mutum zai yi to daga bayan da aka zo fatuhu maka sai ya musulunta a koyi to ana ta shirye shiryen fatuhu maka shi ya sani da annabi ya zo zai shigo gari ta ya taro shi shi ne da annabi ya zo zai shigo gari ya ce yana son gari shi ita ya rasulullah daga cikin wanda musuluntar zai ba da fa'ida abokina abu sufiyan in ya musulunta zai ba da fa'ida ya ce to yanzu ya kake ga zai da shi ita to ya rasulullah mutumin nawa ba la'in san girma gari shi shi mutanen ne irin inda ka tila mashi girma ma sai ka yaudare shi rana mai raba ma kowa aiki eh ba kuma kullum motar da yazo kan zuzuta shi shi dan san ji an kamba make ga annabi ce ki bar maganar na sai da zai kawai sai da aka za a shigo makka an shigo makka an fara yaki yaki ya karye wa kafirai suna yadda makami suna gudu sai annabi ya sa mai shele ya ce sai zagaya gari ta yi shela duk wanda ya ruga ya shiga da'irar ɗakin ka'aba ya tsira kar wanda ya taba shi duk wanda ya shiga gidan shi ya turo kofa ya kulle kar wanda ya taba shi kuma duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya ta ni ne na uku daga Ka'aba yace mutumin da ya gama daure dama lokacin da da annabi ya aure ummu habiba wadda ta yi hijirar habasha ta biyu aka tafi da ita da ta da mijinta ya ridda a can kuma aka kashe shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta to bayan an gama biki shi ya wuce kan duk bai sani ba duk bai san me ya faru ba eh da ma bai sani ba to dan ka ko dan siyasa yana ta wani haba haba da kai sai ka ce mashi ayar Allah ya labe ran nan da ka zo gida ba nan katin zabe na tafi to amma ma ba a samu yi ba to to to wani haba haba kuma ya fahimci ba kai katin zabe ka ga zama bula kenan ba 0.00 to Abu Sufyan me za a yi magana da shi yana da wani amaka sai aka ce mishi ka san me yake mawla ce ban sani ba aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure diyar ka Ummu Habiba wanda take Habasha maganar farko da abu sufiyan ya faɗa yace duk mutumin da ya fi ƙarfin lakaka da dayana ya fi ƙarfin duka kenan ce kai kai kai ya gama daure na yi ba maganar bakan magana ne to kaga tun a lokacin an fara ce shi to kuma aka zo fatan maka aka ce duk wanda ya shiga gidan shi kar kar musulmi su taba shi to sai sai sai kaga kafiran makka sai mutum ya auna tsakanin Ka'aba da gidan shi da gidan Abu Sufyan ina yafi kusa kafin ka ankara gidan sadar Razzal ya shiga sai alfahari ce duk ku kwantar da hankali da kanshi ya sanar duk wanda ya shigo gidan nan ya sha shi ne da kanshi ne mala abba zai ce kaga mu je musulunta sai kai ce Allah da kanka yace ha ba malai da kunyan hada ido da mutumin nan ya ta ya aura kaza kaza kaza kaza ko labarin da muka ban jiya na karya sulhu da su Qurayshawa suka yi ta hanyar goyen bayan Banul Bakar dan yakar kuza ai a lokacin da suka fahimci sun karya alƙawarin su rugo su kafirin maka kenan suka yi suka zo suka samu abu sufiya suka ke mashi mun fatar ka kuskure ba mun yi rubutu bara ko bara wacan da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu yaki tsakanin mu da shi kuma duk wanda ya shiga yarjejeniya da shi ba za mu goyi bayan wata da ta shiga yarjejeniya da musa yake shi ba to yanzu da banu hari banu bakar kai su hula fa'una ne suna da alaka da mu sun ballo rigima da su da yan banu ku za'a da ke da alaka da annabi kuma mu mun taimaka wa banu baka to abu sufyan an bakari alƙawari kuma wallahi tallahi manzon Allah zai iya zuwa yake yace to yanzu me kuke nufi suka ce kai kadai ne za ka iya zuwa ka tinkare shi a warware matsalar nan saboda yana auren yanka kuma shi mutum ne mai mutunci daga makka zuwa madina tafiyar Allah da annabi suka yi kwana shida amma abu sufyan a kwana hudu ya shalle ta a kwana hudu ruwa ma aka rabu ne yake sha doki yana zuwa gagajiya gashi ash'asa akbara ba inda yana fa sai gidan annabi sallallahu alaihi wasallama kawai dai musulmi abinda suka yi security sun sa mashi an yi amfani da kwarewa ba wani makami da yake dauke da shi yana zuwa yace ina sa san mu habiba ya shi kenan ya shiga mila kenan kawai sai ya je gidan yana shiga ga yar wata wani dan buzu haka tsoho an shin an shimfida shi a cikin katanga inda ake dan shan inuwa ya gaji sai dai zai zauna sai sai maza ta janye ya zauna a kasa cike karkace wace har ta kai haka buzun ne bai dace da ni ba ko ni ne ban dace da buzun ba sai abu kai ne baka dace da buzun ba na annabi ne kai kuma kafiri ne na sai dai ka zauna a kasa ba ta kawo mai ruwa da ya kawo ka yace ba wannan babban sauruwa ina ne gidan ita kuma saboda harkar security sai take fadar inda yake sai take fadar inda yake idan da a cutar mata da miji gari shi a cutar da shi ko tunda shi 0.0 ne shikenan yin ta yawo yana so ya ga annabi duk musulmi suka hada kai yana nan a gidan dama arfa an ki fada mashi shine sai aka ce mashi to yanzu abinda za a yi ka je ka ga abubakar mana sai je ga abubakar abubakar yake faɗa mashi inda annabi yake ya nuna mashi to wannan magana annabi ya kamata ka gani yanzu abin da za ka ci gaba da bincikawa ya dai gani magana mai kyau daga nan ya ce amma ka je ka ga umar to da ya je gun umar ne umar ya cuccusa mai magana ya ce ni yadda ka zo din nan ma da annabi zai ba da wanda ba ni zai tunde maka kai ba na jasar banza kai an nuna maka yadda ya ni yanzu izini ma nake nema kawai a kashe ka ai za mu yi maganinku duk mun ji me ya cuccusa mashi magana aka ce to ka je ka ga aliyu ne kamar fiye ne na annabi lalle ne iya wani abu to yana zuwa ya cimma aliyu da abi talib a zaune ga hasan yana wasan kasa dan yaro dan shekara biyu ko sai sai sai zai wa sai na aliyu magana cewa kaji kaji kaji kaji wauta ce ta matasanmu suka je suka haɗa kai da 'yan ƙabilar banu bakar aka yaƙi banu uku za wanda ni na san an karya doka to shine na zo in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah a yi haƙuri a aibance da sun watan yarjejeniya kuma mu za mu hukunta wanda suka yi wannan sai Aliyu da Abi Talib sai yake ce mashi to yanzu abin da za a yi ga yaron nan jika ne na annabi ya mashi bayani ni ina da wani aiki iya wulakanta kafa da za a yi kenan abin muke bayani ba tasowa kawai su kuma a makka sun zo bakin gari suna jiran ya dawo wata kwana hudun ta mai da shi makka suna hango shi suka taho tun a fuskar suka gane anya suka ce yaya yace ba lafiya mu shirya kawai sai mutumin ne ya rike sai ya yaƙe mu ya faɗa masa irin abin da ya haɗu da shi ya ce wanda kawai na ɗan ji daɗi daɗin shi abubakar ko wani ya taɓa neman abin da ya kamata ba tsohuwar tabar ma ki hana ni in zauna tsohuwar tabar ma saboda ba ubanki ba to sai ka ya guri ba kai kafiri ne mu ko musulmi ne to daga baya da aka samu wannan sassauci wasu suka musulunta wasu suka janye daga alaka da kafirai to sai aka sami wannan saukin Allah ya tabbatar da cewa yana da iko yayi irin wannan asallahu ayyada bainakum wa bainal ladina alaykum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurul lahum ma salam Allah ne gafarta muku abin da ya gabata ne na soyayya da kuka ya boye irin ta Suhaib ibn Abi Balta ka dan rubuta wasiqa boye to kaje an yafi karka dai kara ne rahimun bihim kuma hadda kai duk zai muku rahama in Allah ya yafe maka abu shikenan sai ya mayar da shi ladama kamar yadda ya bayani a suratu al-furqan sai ce la yanhaqumullahu la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ga wani sassaucin an zo da shi wani a ɗan uwan shi har yanzu ɗan uwan basu musulunta ba talafi to ga wata kafa ga wani window an sake bayarwa la yanhaakum Allah Allah bai hana ku mu'amala ba an alladhina lam yuqatilukum fid din ku yi mu'amala da waɗannan da ba su yaƙe ku da sunan addini ba walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku daga gidajenku ba an tabarruhum ku sadar da zumuncin da ke tsakanin ku ziyarce su da kyauta da alherai su ziyarce ku in sun kawo muku kyauta kuma ku karba da alkhairi kuma an ce wannan ayar ta sauka daidai gabar da mahaifiyar Asma'u bintu Abi Bakr mahaifiyar ta ziyarce ta mahaifiyarta Utaila mahaifiyar Aisha kuma Ummu Ruman ita mahaifiyar Asma sayyidina Abi Bakar ya sake ta tun a jahiliya ga ɗarta tana hannun sayyidina Abi Bakar kaga ai musulunci su ya zama dole ba ko to shikenan bayan an yi hijira daidai lokacin da ake wannan tattaunawa ta sulhu sai mahaifiyar Asma ta ziyarce ta a gidanta ka san iyaye mata dan kulle-kullen nan da dan guzurin nan na iyaye mata sai kawo mata kamar yadda kake wata yan daddawa wani dan barkonu wani dan abin nan ma dan kaya dai za ta mata sai ta kullu ta zo ta same ta a gida suka gaisa ta girma mata sai ta ce mata ga wannan tsaraba ce ta mata sai a kama ta ce ba za ta karba ba ta ce ba zan karba ba sai na tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta je daidai an saukar da wannan aya aka karanta mata aka ce koma ki karba an tabarruhum din kenan ku sadar da zumunci ke ma ki sadar da zumunci wa tuqsitu ilaihim wannan tuqsitu kamar yadda shi ma mala ne an tabarruhum da ku ba su kyauta wa tuqsitu taqadu ilaihim bil qisti ku yi masa hukunci na adalci mana in kun zo fadar magana wa idza qultum fa'dilu walau kana da kurba in da ka faɗi magana ka faɗi gaskiya wannan ita ce fassarar farko da ake ma wannan aya cewa wa tuqsitu ilayhim ku rika masa adalci kar dan yana kafiri an yi wani ciniki an zalunce shi ka juya mita ka ce shi aka zalunta a dan la karkai haka wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ilayhim ko aka rubuta takawa in yadda mutum kuke da kiyayya ta addini in yayi abin gaskiya ka fada kuma ka tabbatar wannan ce fasara farko da malamai ke yi fasara ta biyu shine wa tuqsitu ilaihim daga alqistu ne alqistu kuma yankin wani abu na alkhairi kamar yadda ka guji mudun wake fiyar shinkafa ɗan daidodin taliya ɗan katan ɗin minerals ko na ruwa ɗan wani abu dai na masarufin yau da kullum to ba laifi Allah ya ba ku izini ku iya siyan waɗannan kayan alherin ku kai wa kafirai kyauta ba komai mahaifinka ne kaninka ne ɗan uwanka ne surukinka ne abokinka ne amini ne kun yi makautaka a tare abokin kasuwanci ne kila ma har rance ya baka an yi zaman lafiya amma har yanzu yana kafirci kana musulunci to ba laifi wa tuqsitu ilaihim wa qila tasilu ilaihim bi ifa'ihim shine malaika fassara ta biyu ba laifi ku dauki wani abu na kyauta ku ba su qistan wani juz'an min amwalikum wani yanki na dukiyar ku ala jihati silatir rahimi ta fuskar sadar da zumunci wa ammal adlu wannan ita ce magana da mafi yawan malaman tafsiri suke faɗi suna masu martani ga masu fassara farko wanda suka ce wa tuqsitu ilaihim kuma ku rika masa adalci kaga wannan ba shi yake magana ba shine ma da yace to ai al'adl fa innahu wajibun fi man qatala ai ayyin adalci wajibi ne har akan wanda kake yaka wa fi man fi man qatala cikin wanda ya yake ka wa fi man lam yuqatil da ma wanda bai yake ka ba qala hunal arabi abubakar ibn al-arabi shi ya faɗa wannan magana inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana son masu bada kyauta ko kuma Allah madaukin sarki yana son masu yin adalci ko masu yankar wani abu na dukiyar su su bayar domin salar da zumunci inna ma yanhaakumullahu إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ga waɗanda aka hana mu mu'amala da su inda ma yana hakumullahu anil ladina qataluukum fid dini sani dai kurum Allah ya hana ku ne daga waɗanda suka yake ku a cikin addini wa akhrajukum min diyarikum suka fitar da ku daga gidajenku wa zaharu ala akhrajikum suka taimaka ga fitar da ku an tawalluhum wannan baya halatta ku dibince su ku mayar da su abokan sirri wa may yatawallahum duk wanda ya dibince su ya mayar da su aminai abokan sirri fa ulaika humuz zalimuna to waɗannan mutanen sune azzalumai li'annahum ja'alu al-ihsana bi ghairi mawdi'ihi domin sun sanya kyautatawa ba a wurin ta ba eh sun sa kyautatawa ba a wurin ta ba sun dauki ruwan alwala sun gabatar wa jaki haitu tawalawul kuffara lokacin da suka ji bincika garai alladina qataluhum wadanda suka yake su aw awanu ghayrahum ko kuma suka taimaka ma wasu su ala akhrajihim min buyutihim game da fitar da su daga gidajensu sadakan da aka gano kafiri harbi ne yana yakar musulmi ko ta karkashin kasa ne kawai ni karkawa shi na wani abu da yake da alama ko tambarin nuna kauna ko soyayya yace wa min adalil wa min adalil mu'amalati fil islam yana daga adalcin mu'amala a cikin musulunci Allah tukbala mar'atun bi khurujiha min zawjiha kada a karbi mace bayan fitowarta daga gidan mijinta au ahliha ko yan uwanta illa bi haqqin sabitin sai an samu hujja mai kwari saboda mata ba a yadda da maganar su kai tsaye wannan ayar tana da alaka da yarjejeniyar da aka kulla annabi sallallahu alaihi wasallam a sulhul hudaybiya a shekara ta shida daga hijira sun yi yarjejeniya da kafirai daga cikin manyan buludul mu'ahada din ko buludul mudahana cewa duk wanda ya musulunta ko ya ga cewa zai hijira ya tafi wajen annabi a makka to mene za a yi annabi ya dawo da shi amma duk wanda ya rinda daga madina ya koma makka su kafiran makka kar su dawo da shi to daga baya sai aka fara samun mata na hannu shin wannan yarjejeniya da annabi ya sa wa hannu duk wanda ya tafi madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi shin maza ne kawai ko ko har da mata to shine sai Allah madaukin sarki ya tantance matsalar anan cewa banda mata ita mace idan ta baro wajen mijinta musulmar mace ta baro gidan mijinta kafiri ko musulmar mace ta baro gidan iyayenta kafirai ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina kar ya dauke ta ya mayar da ita ma tana da rauni to sai aka bashi wasu ababe da zai gwada ta to shine wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza ja'akumul mu'minat idan mata suka zo maku bi alsinatihinna suka zo suka yi bayani da harsunan su muhajiratin suna masu hijira minal kuffari daga kafirai ba da sulhi bayan an yi sulhun hudaybiya ma'ahum tare da su fil hudaybiya to idan irin waɗannan matan suka zo ala anna man ja'a minhum a ila almu'mini yurat bisa yarjejeniyar da aka yi cewa idan wani da imanin shi ya baro makka ya zo madina wajen annabi yurat da mayar da shi to yanzu ga mace ta zo sallati to idan mace ce ba mayar da ita za ku yi ba famtahinu hunna ku jarabce su bilhalibi da rantsuwa annahunna lallai su ma farajina illa ragabatan fil islami la bughdan li azwajihin al kuffar sai ku ce sarantse da billahi alladhi la ilaha illa huwa kaunar musulunci yasa ta dawo madina sarantse da billahi alladhi la ilaha illa huwa ba wai kin mijinta kafiri yasa ta gudo ba wala ishkan ba kuma bege ko kaunar ar-rijal min al-muslimina ba dan tana son wani musulmi bane ta gudu dan ta hade a nan Madina sai aure eh kada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadifu hunna haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika rantsar da su wa kana tisaul kufari matan kafirai sun kasance idza aradar wahidatul izrar zawjiha qalan lahu a makka idan matar wani kafiri tana so ta bata mashirai ta ci mutuncin shi ta hana shi bacci da jin dadin abinci sai da ce mashi sako hajiru ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam in ka kara ma rashin mutuncin nan zan yi hijira in tafi wajen annabi a madina shikenan sai ga mai gida ce to ya kuri ba zan kara ba sai mata suka gano lagon maza suna ta cin kasuwa da wannan dabara fa kuffifna bil imtihani an zalika to sai aka toshe aka hana su amfani da wannan damar da haka amma akwai tambaya mai muhimmanci da wani zai yi a nan kawai fa ta baro madina a makka ta zo madina kawai sai aka ce abinda za ka yanzu kawai ka ce mata ki ce wallahi dan kaunar musulunci yasa kika zo madina idan matanmu ne na wannan zamanin wannan rantsuwar mata kai naira biyar wahala ne za ka nan ce to amma ai su ba za su iya ba balarabe tun ba zai iya rantsuwar ƙarya ba ba zai iya ba balantana na fita musulunta ba kafiran ma na jin tsoro daga suna taka tsantsan in ma kafiri zai rantse sai ka je ka ji rantse da lata da uzza amma ka ce rantse da Allah sai ce maka a ba yanzu ba a dai bari a ga mai lata da uzzan za su yi idan ka matse shi ka ce ya rantse da billahi allazi ya rantse da wallahi tallahi billahi ya biya bashi nan sai ta a bashi zan biya maka kawai suna jin tsoron su rantse da Allah kafiran ma balantana ko musulmi da aka nuna mashi girman Allah shi yasa da an ce ki rantse wallahi kaunar musulunci ta sa kika zo da ta ce wallahi kaunar ta ce je ki kin sha in kuma ba kaunar musulunci yasa ta zo ba sai ta inda inda a ita dai dan taimaka da a ce in kawai ki rantse ne tana kin rantsewa ya ce to a dauke ta mayar da ita ta kasa abin da Allah ya sa a matsayin sharadi to yanzu ga mata sun gudo wa mazansu kafirai daga makka sun dawo madina yanzu ta zo madina ba ta da miji can kuma tana da miji amma mijin kafin kaga ba ta da miji a shari'a duk da awaki a zahiri za a yi cewa to ai ga mijin ta can kama dai bai da wani amfani to sai ta yi juyo wajen mazan da su ke rayuwa a madina a lokacin yace wala tumsiku ko wala tumassiku bi isamil kawakiri kada ku aure mata matukar suna kan igiyar kafirci wannan ayar me take nufi wannan jumlar abin take nufi haramun ne musulmi ya auri mata kafira sai dai abinda aka yi istisna'i ko aka togace a aya ta biyar a suratul ma'ida a harin kitabi kenan na an yi tsallake ba kan ta yawon na shillu lahun ba oke mun yi mun koma can bangaren ne ko eh yace fa kufibna bil imtihani an zalika wal imtihanu yubayyinu zahir jaraba wanda ake masa da rantsar da su da ake tana bayyana da hakikanin abin da ke karkashin kasa Allahu a'lamu bi imani inna Allah shine masanin hakikanin imanin su idil batin domin koyayyen al'amari la ya'rifuhu illa huwa rabbul ibadi ba wanda ya san shi sai ubangijin bayi fa in alimtumuhunna mu'minat in kun samu tabbacin waɗannan matan muminai ne zanantumuhunna bil halbi mu'minat kun same su bisa kyakkyawan zato saboda rantsar da su da kuka yi muminai ne fala tarji'uhunna ila al-kuffar fala turadduhunna ila al-kuffar kar ku dauke ta kuma ita hannun kafiri sai Allah yayi wani salon zance mai ban sha'awa la hunna illul lahu su wa'annan matan har abada ba za su zama halal a gare su ba wala hum yahilluna lahunna su kuma waɗancan su waɗannan matan ba za su halatta ga waɗancan mazan ba saboda ita musulma ce shi kafiri wala hum haka su kuma waɗancan mazan kafirai ba za su yahilluna lahum ba ba za su zama halal gare su ba wala hum yahilluna lahunna ba za su zama halal ga matan ba nan wani irin salon zance ne mai ban sha'awa in muka lura za mu ga ya haɗa fi'ili da ismi wanda in ka fita ƙur'ani ka je wani wurin ke larabcin haka za ce maka ba a yi ba a asafin suna akan fi'ili amma ba wani har ya halarta gaskiya ya halarta wani lokacin bukata za ta iya tasowa kuma gashi ma a nan an yi kaga cewa da ya zo yana maganar matan sai ya ce lahunna hillun lahu sai amfani da kalmar hill suna ne da ya je wajen madadin ya ce walahum hillun lahunna sai ce walahum ya hilluna me yake nunawa halaccin mace musulma ga kafira abu ne na dindindin ba zai taba yiwuwa ba walahum ya hilluna su kuma sai aka amfani da fi'ili cewa akwai wata gaba in yi zai musulunta shi kenan in yi musulunta ita ta halatta a gare shi amma yanzu ba ita ake kallo ba shi ne yawa kan shiga ta da ya musulunta inda bai musulunta ba har abada to shi kada a ce wala hum hillul lahunna da sai ya zama koya musulunta akwai sanki saboda suna sifatun ce sabita da'ima ko da a suratul anfal za ga Allah haka ya hada wa'annan suna da fi'il wa ma kana Allah li yu'adzibahu fihi wa anta fihi Allah ba zai taba muku azaba wa matukar annabi na cikin ku wa ma kana Allahu mu'azzibahum sai dan ku suna ya sa a wurin a wurin da ake tsammanin zai sa fi'ili sai da yayi a baya dan ya nuna maka cewa zaman annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'ummar shi zama ne tamfura da ba da dadewa ko bai dade ba sai shekara 63 tun daga haihuwa har zuwa don haka matukar annabi na cikin ku a ɗan ƙanƙanin shekarun da zai yi a cikin ku Allah ba zai muku azaba ba to sai kuma ya ce to kuma matukar kuna istighfari daga nan har duniya ta ƙare ko ba zai muku azaba ba istighfari ya fi tsawo sai aka ba shi suna rayuwar annabi a cikin al'umma shi dan takaitacce ne sai aka ba shi fi'ili wanda shi kuma fi'ili dama yana da muddatun ma'azuda wanda wannan salo ne mai kyau mai cike da limsa bayaniya ko uslubun bayani na Qur'ani to ku wa'annan mata musulmi ba ku halarta ga waɗancan mazaje kafirai da aka ke yanzu ki kaddara baki da miji walau ya illuna lahunna ko kuma kafirin da ke makka karkawan ko kauri ka ce matarka tawo hijira a baka sadakinka ba za a baka ba wannan iya lokacin da aka dauki iya wannan hukuncin kenan li'annahu la tanakuha domin babu auratayya bainal muslimina wal kuffar tsakanin musulmi da kafirai illa mastusniya min zawjatil kitabiyyat sai abinda Allah ya togace na auren ahlul kitabi a cikin suratul maida sura ta biyar aya ta biyar al-ahrari wadanda suke ya'ya babayi wa minhunna daga cikin su to ga wani hukunci da Allah ya yi dan a tausaya wa kafirai wanda shine mahalla mawdu'ur ra'isi wal mawdu'ur ra'is na anasuran shine yi wa kafirai adalci cikin abinda in an ga dama na ita ma ba za a yi ba yana makka a zaune da matar shi zaman jin daɗi yana amfana da ita kawai nan ta musulunta ya dawo ba abincin rana ba na darwai ina wani ya ce mishi ina ai yanzu ta yi zango biyu ta tafi madina ta musulunta to yanzu ya kenan to shine sai Allah ya ce to yanzu ga kaida na sa in wata mace ta gudo wa mijinta daga Makka ta zo wajen ku ce ta rantse da gancin musulunci take to in ta rantse ku aje ta ana aurenta da mijinta ya lalace istibra'in kawai za ta jini daya to yanzu shi mijinta na can ya za a tallafe to yanzu yadda za a yi mijinta da ke Makka idan ya zo ya ce ku bashi kuɗin da ya kashe a aurenta ko sadakinta da ya bada so ku ɗauki wannan sadakin ku ba shi to ana za a nemo sadakin mijin da ya aure ta ne za a ce sadakinta a ba tsohon mijinta a ba haka layi ba ai duk wanda ya aure ta kuma sadakin da ya ba ta nata ne yanzu asusun gwamnati za a buɗe wannan hukunci shi ma tamfura ne daga baya Allah ya hana shi kamar irin abin nan kace daga baya Allah ya ce kuɗin na ƙarfi ne inda kafirin da ke so a bashi mahaɗa a Madina to daga ba sai Allah ya ce kar a tsara bayarwa duk wanda ta wo hijira sadakin mijinta sun tafi suda a banza yanzu in giya yake siyarwa in gwangwaro yake siyarwa ya je ci gaba da siyarwa ya samu wata an je irin shi aura wannan kamta ta karbi shi kuma nan ba wani sai ta kai shekara ta takwas eh dokar kasa ce sai ta kai ta takwas amma dai in dai ta kai shekarun tamyizi hukunci ya haukanta to shine Allah ya ce wa atuhum ay awtul kuffara ku baiwa kafiran nan ma an faqu alaihin min al-buhuri abinda suka kashe lokacin auren waɗannan matan na sadaki wala dunaha alaikum ya ku musulmin Madina da aka cimmawa babu laifi a gare ku an tanki hunna ku auri waɗannan matan da suka gudo wa mazajen su da sharadin idan ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadakin su wala tuntiku bi isabil kawafir kada ku riki mata da igiyar kafirci daga sanda wannan aya ta sauka musulman da ke rike da matan da suka ke musulunta wannan wala tumsiku bi isabil kawafir ta fata zama kawai sai ga aya cewa duk wanda yake zaune da wata mata da take musulunta tana kan shirkarta da kafircinta ya sake ta su rabu kawai shikenan alaka ta riga ta yanke na ɗaya kenan hukunci na ɗaya kenan hukunci na biyu wala tumsiku fil mustaqbal bi nikahin jadidin bi ismil kawatir ya ku musulmi kar ka nemi wata kafira ka je ka aura matukar kana na kafirarta kar ka aure ta sai dai idan ahlul kitabi ce ko wanda ko mun sha maganar da malamai suka yi anan kamar Abdullahi ibn Baz Allah ya mashi rahama da aka tambaye shi me zaka ce game da auren Kirista ko bai Yahudiya yace to bai fadan ce saban abin da Allah ya fada suratul maida kama duk da wannan abu in ka ce a baka shawara sai mu ce maka karka aura muna da yalwatattun ƴaƴa musulmi da duk ruwan idan ka sai ka samu wanda ka yaka sai ka samu da taimaka ta za ka je ka auro wa kanka dangwam da rigima in fa ta samu ciki da kai za ka hana ta cin bushi ka hana ta cin alade har ma ikilisiya ka nan hana ta zuwa ka hana ta sa kaɗe-kaɗe tana haihuwa hoton jesus nan da ta rataye ga shi nan suna bauta mashi sun azabtar da shi duka hana ta sawa ka hana ta sa kaɗe kaɗe in za ta tafi wani wuri na hada hadar addinin saban maka ɗanka a gida in ta in ta wankan haila in ta gama jinin al'ada ka sa ta ta wanka ko ba niyya kai sai kai mata niyya in ta ki ka an taya mata ruwan kaɗan jike jikinta dai ta yi to kai ka auri wannan jaraba kana ji da masara kana ji da najeriyanci kana ji da waye kana ji da waye kuma ka zo ka dora kun ko wannan jarabobin kuma kila kana kwanta ka mutu ta kwashe yaya can za a hango yayan ka suna mai girma yau sun suna da laifin sa dan da ka kawo duniya yana zagin Allah kai kana kabari ka kuma shiga lahira in aka tambaye ka dan me ka ce ne da Allah wallahi naga ta burge ni ne ka san akwai wani language na masu auren ahadin ke tashi wai da awati wai wai in aka dan jawo ta a jiki za ta bai ta musulunta tukuna ne ku shigo ta yi amma yanzu ko mai aikin wuta ka kira di ya hada maka wayoyi na gefe na gefe ai zai kona maka kaya duka komai na gefe kula din ba zai kama ba a da kyale dai kace to yanzu dai kina so na eh in ba ni ba sai kafar kata ko eh in ba ni ba sai gaban ta tsakiya eh to musulunta sai a musulunta ai kalmar shahada inda ce a sai sai ka aure ta zata musulunta sai ka share lambar ta kawai ka sata black list dan black din ce ka baka ya tsara ba la ya zurrukum man balla idza tadaito tunda kai ka shiri kai kai ta shiri taki baka da asara ta sisin kwabo a kafircin ta to sai aka sa wannan ka'idar da aka sai mutum ya kiyaye yace was'alu ma anfaqatum kuma musulmi da kuke aure da kafirai waɗanda za su tattara ya nasu ya nasu su koma wajen iyayensu kuma kuna da yancin ku nemi abin da kuka kashe lokacin aurensu min al-buhuri fi surati al-istidadi mimman tazawwaja hunna min al-kuffar a lokacin da wata mata ta ridda musulmi na zaune da mace kawai sai ta koma addinin kafirci to sai ta dawo mashi da kuɗin da ya kashe lokacin aurenta haka ka'idar addini take wal yasalu ma anfaqu su ma za su iya tambayar ku abin da suka kashe su wayannan mata da suka wuce jira zalikum hukmullahi yahkumu bainakum wannan shine hukuncin Allah da yake hukunci da shi a tsakaninku wallahu alimun hakim Allah masani ne na abin da ke gudana a tsakaninku shi yasa sa muku hukunci mai kyau irin wannan hakimun mai hikima ne bi amali ya amalu amalahu bi ilmi yana aikata ayyukan shi duka da ilimi ne da hikimatin kuma domin wata hikima ta tsari zalika da take hukuntar da haka fatajibu almubadaratu ila qabuli awamirihi ta'ala saboda haka ya wajaba ai gaggawar amsar umarnin Allah madaukakin sarki mene Allah madaukakin sarki yace ni to wannan umarnin wajibi ne mu bi shi mene da mene da mene ya hana mu to wannan abin da ya hana mu wajibi ne mu gaggawar nisantar shi da kuma bari shi ina da saboda yanayin lokaci za mu sai mu dakata an sai mu tashi aya ta 11 wa in fatakum shay'un min azwajikum abin da yake na daidai Allah ya ba da lada kuskuren da ke ciki Allah ya shafe subhanaka allahumma wa bihamdika na eh eh eh ga wannan su ma sun san bai kamata ba sun san sun san bai kamata ba duk da in ka tambaye su za su ce maka wani abu ne na diplomasiya da zaman tare ko amma dai baya halitta kan wata ƙasa ko wani mutum ya haɗa kai da wani kafiri saboda abinda muka karanto a baya la yarqubuna fi mu'minin illa wala dimma wa ulaika humul mu'tadun in ta'addani ba ruwansu da zumunci za su iya zuga mutum su kai shi su baro kuma mutum na karanta hakikan abin da ke faruwa a gaba su tsakiya tun shekaru hamsin baya an yi haka babu adadi su zuga su su kai su su baro sun zo sun nemi agajinsu aka yaƙi saddam husaini Saddam Hussein ba wani mai aqida bane ba wani mai addini bane jam'iyyar shi ma jam'iyya ce ta ilhadi jam'iyyar ba'a ba bin da ya dame shi da addini amma dai a lokacin kai ka san shine kusa da addini kuma ko ma abu shi ba ba ma shi a yake duk da iraki yake kama haka suka haɗa kai da wayannan kasashe na laraba aka yaƙe suka ce shine al'adu wal ladud in aka kawar da shi za a samu kaza samu kaza aka kawar da shi kuma sai da ƙarya ne sai bayan shekara dan ashirin da wani abu da faruwar abun america ta fito tana ba kasashen laraba haƙuri ta kuskure ta yi to kaga mu kuma muna da ƙa'ida la yulzabul mu'minu fil juhri marratayn ko fi juhurin marratayn ba a cizon mu'mini a rami da yaso biyu ka saka yasa an harbe ka ba ka za ka sake saka wani yasa ko yasa kafa ba to da kafin da suke yi ba daidai bane ba daidai ba ne su haɗa kai a ce da amerika a ce a yaki wata ƙasa a nan rasu saboda ita ce al'adu da dutsen da ya kamata a haɗa kai a yi maganinta makirci ne irin nasu da kuma tasirin yahudawa da ayin alkurani da dama sun faɗa mana allah zai ba su irin wannan ƙarfin har sai an zo wa'adul akhira wanda allah ya ce jina bikum latifa za mu zo da ku tawaga tawaga tawaga tawaga mu gama tara ku sai mu zo wanda zai share ku shikenan gama da ku sai a tashi kiyama daga nan Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.